ya faɗa abu zalim ya gaya wa sai cewa ne tsakanin ku da mutanen nan yake ya kai wannan sarki mai girma mu ne mutane ne larabawa kunki muke bautawa kuma yana daga al'adar shan giya da zina da tata da wanda ya bukatar wani da jiki mana da rauna da wato miyagun da sun mushi wanda shi da al'adar muna cikin haka sai Allah da baraka wa ta'ala ya aiko mana manzo daga cikin mu wanda muka san shi muka san dangalar sa muka san iyayen ko muka san hadari a cikin gaskiya da amana zai zo shi mu daina kashe ƴaƴanmu mu daina cikin junanmu mu daina zina mu daina shari'a mu daina bauta wa gumaka mu bauta wa Allah shi daya muka ce mun yarda mun yi zuwa da shi wannan shi shi ne da wanda ke tsakanin da mutanen suka ce ba sai daure mun kai wannan ke tsara cewa aiko muku wanda kuka sani kuka san asalinsa kuka san nasabarsa kuka san dabi'arsa da halayensa ya fa aiko muku da bako wanda kuka da ilimi kuma girmamawa ne a wajen ku kamar da za mu girmama girmamawa ne Allah ya yi don ba shawara ya dauki ba ba kuma shi da zai a wajen shi ba a dattin da yin sa da rai sun ba ku barzo da su da sarkin da sai ya ce lawo da kuma alaƙin da yi na kuma ta su masu da da zariya da sarkin da sai ya tsawo da barin da barin yin da sai ya azare su kaunihi ko gamo da kasancewarsa daga cikin jirgin وأنه لم تكن في الأرض قبيلة وبعض قبيلة إلا ربما إلا ولما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولادة أو قرابة أي أخي أي ما كان تعلم صلى الله عليه وسلم وجد الجنة بعض قبيلة إلا ربما إلى هذا السن ذكر وعدنان كانت كانت kowanne suna taɓa su ɗaya mazan ma'ana na saba fita ta dangane da annabi Isma'ila zuwa annabi Ibrahim. To amma kowanne sai ya yi cututtuka da wani kabila da cikin Isma'ila. Sai ya auri wata daga wata kabila wanda da ita ne kuma za su fitar da nan da wani ko na alfazala ta Saboda haka sai su wazara suna nufin da su duk larabawa ne. Saboda babu inda ba su da dangane. Kaga hatta shi kan shagar sallallahu alaihi wasallam matan su da guda goma sha ɗaya to a cikin sun biyar ne ko shida shawa. amma sauran dukkan sauran kabilun larabawa saboda ka babu wata kabila da ta isa a cikin a cikin larabawa sai suna da tuntuka da lalata larabawa وهو يندمج عباس وغيره معنى قوله تعالى إلى المودة في القربى والذي معنى فصل الآية على تبارك وتعالى في سوى إلا المودة في القربى معنى قال أميرا ونفع وأوجم ولاية حتى فتح أيضا على غير ذلك sai soyayya a cikin wato zumunta ta abin da abin da ke cikin larabawa kawai gida domin da zana suna nan su zama babu wani da larabawa su yi da dangantaka wa kaunihi min ashiratihim kasancewa da kuma kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin madaukar su wa ausaihim wa da cikin wani sai da su tabbata wa ausaihim su wani da tabbata su farala ala qira'atin fati kan karanta da min ambatu da karanta da wani sabon jiran hadi nihayatul hadith kaga ai wannan shine yabo wanda kai matuƙa Allah ta barka ta da kansa yake na aiko shi wanda shi ne ya fi gaba daya ثم وصفه بعد بأوصاف حميدة وبعد نوكما الله تبارك وتعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صفه في أبا من يقول وأثنى عليه بمعاني كثيرة وعلى من شاء في حديث عليه ما حديث حديث عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم waɗannan sukoki da Allah tabaraka wa ta'ala cewa wato sada Allah ya sa annabin mu mai kaunan mu mai tausayin mu saboda haka duk abin da zai wahalshe mu to Allah baya duk abin da zai samu wahala amma ga shi harisu alaihi yana da kwaɗayin su samu lada su samu matsayi su samu daraja a wajen Allah amma kuma zai zo wahala ya fi samu zubin shi yana tausayin shi baya son wahala shi yana duk lokacin da wazara tana nan da zama ya ga wani abu a wata al'umma na ɗaukaka na daraja sai ya jirarsa ya fito irin wancan a bashi a cikin al'umma. Allah ta baraka wa ta'ala ya ba shi labarin cewa in ba zuwa Isra'ila akwai mumini wanda ya bar Allah yake yin jihadi da sauka a cikin Allah shi shekara dubu yana jihadi. Magana sallallahu alaihi wa sallam yanzu ni da al'umma ta gaya shekara sittin ko da shekara saba'in Allah mun jawo da da ya karanta a duniya Allah ke sa sai to ya za a yi da shekara dubu da bakwai wannan ya shekara dubu wannan ya shekara dubu yana da ba ko da ya na ba ka daren da yake da daren da yake da ina khairun min alf shahr ya kota to in ka ɗauke shi ma a wata biyu kawai shekara tamanin da uku shirya da uku idan kashe ce tamanin da uku sau sittin shekara tamanin da uku sau sittin ko sau goma kawai nawa ke da shekara ɗari takwas ke da shekara da wani abu ko sau goma kawai zaga wanda ya yi wato sau sittin ko kusan ya wuce shekara dubu biyar da biyar ina wani zai iya takara da suna shekara dubu daya dubu biyu suna shekara dubu biyar kuma sa'ilin su sun yi aikin lada daya lada daya za a ba su sun yi zunubi daya ba su zunubi daya mu ko kun yi lada daya goma za a ba su mu da rai kawa ake ba mu da rai shi dari uku ma ake ba ko mun shekara dubu biyar kaga saboda matsayin annabi ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa aka ba mu wannan domin kada wani sun su yi duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani zai yi samu in da wahala ne zai ta kar a ba mu wahala wa asna alaihi bi mahalil katiratin kuma yayi ya ko haka ne shi ababan da kuma su yawa ni ne ji ana hidaya shi ne yanzu da kwadayi akan mu mushriku ko mushrikin mushriku wa mushriya mu sai da sallallahu alaihi wasallam cewa misali na da misalin kamar mutum ne wata biyu da daddare sai ya kunna wuta da ya kunna wuta kwari sai su daga ganin haske shi ne sai suke haske ne wani abu ya ce yin sun zuwa wani wuta shi kuma ya san sun fada korewa na tunana sai da ne kore kwari da daga wuta amma su kuma suna korewa yake su kokarin sa su wani kwarin ya su ya fada yake su kuma haka ne rike da shi da rizo ina kirjewa kuna fuljewa saboda suna ganin halaka za su fada yake amma hana da wasu suka shi da su fada magana yana da kuɗi ya zama shi kullum damuwarsa lalacewa shi sa har aka suka zaci da mutawasilin ahadari kullum cikin damuwa ne kullum shi gaba abin ya tashi damuwa wato aikin da ke gaban mu amma mu ko kula mu ba mu warkatan mu waje da halaka na tabbata da wato hancin zakarni amma mu ko mu waiwai wa mu duba to na kuma zala shi ko yana tausaya mana karo ma da wani amma mu mu yana cewa da kun san abin da na sani yace wallahi da kun yi suna da yawa kun yi da yayan sana yace kai wallahi da kun yi zama da iyalin ku ku ke da iyalin ku amma sai ɗauke wani wuri shi yasa kullum addu'arsa ummati ummati ummati ummati har sai da kai ne Allah ya aiko masa mala'ika Jibril ya ce ya kwantar da hankalinsa in dai kan al'ummarsa ne to ba zai ga abin da zai fata masa ba in dai kan al'ummarsa duk wanda yana da bani yana da certificate na cewa wannan da sunansa a cikin al'ummar Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah zai ba shi kulawa ta musamman yanzu in ka ga wannan ya taɓa ya kuta ko ba wannan da ba a kawo shi magana shi kawai amma duk magana ya ce ko shi da shi da shi ka aika da ba a ce ko ba ya aka ce za a yi ko shi ba ya ko shi wanda shi ne abin da zai shi wannan shi ne ya ne amma in ya mutum ya ne ko yaya ko an ban da ya san kan baya zan jira har yanzu ko shiga da shi وإسلامهم kuma musulunta su ne wasu ta ci ma yi kuɗi cikin wasu har kan jiya har mutum yana kan jiya da jiya da mutuwa da Allah ya san wanda ya wasu jiya da yi imani da kai imani kai imani ni la ilaha illallah in ka faɗe ta zan tsaya ma da ita a gaban Allah duk abin da zai wa Allah ya ce ka ce la ilaha illallah har kai shi ko da kake ba ya ce idan mutum zai mutu sai in Allah ya ce rubuta mutum ka adawa a gaban maza da ɗin ya fita amma da faɗa ba da maza da ya ce zalar da Allah ya ce masa sun sassaga sun sassaga dukkan wasu saba'in da marratan nan ya fita illa za ka yi wa mutanen gabara a sabbatin Allah ya ce ba zan gaba ta musu ba zan na yi da na fi da kara a kan sabbatin sun zai gaba ta zai mubalaga ce Allah ya ce ko za ka yi sabbatin ma'ana ko ɗauki da za ka yi to mazala ce da na fi da kara a kan sabbatin iya sabbatin ne gejin da iya na na tsaya ba za a gaba ta da zan kara zan da za a gaba ta mazala ce wa kaida ce in kara ta ta gaba ta صلى الله عليه وسلم وشدة ما يحدثهم وكما سنن أبن ذكر زي وهالجيس ويصف بهم وغير جسم يا مدري الله أخرى ولا يتسوم وإذنبه عليه الدولة ومن أكرش ورعفته على ورعفته وكما تنبيرسا وتنكرسا وقوله وغيره قال بعضهم كاشف على بيت كثير أعطاه اثنين من أصحابه Allah ya ba mu zara sallallahu alaihi wasallam a sunaye guda biyu daga sunayensa Allahu Rahimun Allahu Rahim mai tausayi ne zai kai ga wannan sunaye na Allah amma Allah ka kansa ya ba mu zara sallallahu alaihi wasallam wa mithluhu fil ayati al-ukhra misalan wannan a wata ayar daban qawluhu ta'ala Allah madaukakin sarki yace laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah da kansa yake mana kwamfara ma'ana yake mana guri cewa hakika ya yi mana baiwa in ka san kwamfara shi ne aiwa baiwa ka ce faɗa mai yawan shi aiwa ba faɗa shi ya faɗa da kan mutum da kai ba Allah ya ce hakika na yi wa mummunai baiwa da na aiko musu manzo daga cikin daga cikin cewa a aiko shi daga cikin su wato ba karamin ni'ima ba ne a wajen an ce annabawan Allah tabaraka wa ta'ala babu annabin da aka aiko ba ɗan garin ba sai annabi ya daya shi ne annabi ne shi ba ɗan kudin ba ne shi yana tare da annabi ibrahim a sham a palestine amma aka aika shi garin da zo aka ce ko daga a garin bayan dangi kowa bayan dangi ba babu wanda ya san shi ba ko ne ya zo da shi yasa babu annabin da ya wahala ilimi domin sauran annabawa su yadda an kai da shakawa to kuma ta tana kan dan mutu a kan kafa ba mutu a wani abu sai da ana cewa wato wato wala la duka na rajauna wallahi da ba dan dangin ka ba da mun ji ka ai dan dai zuwa ne dan dai zuwa da kaza kaza kaza a lokacin da sai na kurka zai da yake cewa yau zai kashe Allah sallallahu alaihi wasallam da wani ke cewa haba wajen kana da sallah shi ka dinga yawo a maka banu hashi suna kallon ka da ma ka san ba zai yi ba dan da yana da dangi ya fi ka dangi a garin kuma ka daina kake kana kan rayuwar wajen za ta yi sai dai aji da ke da wasu da ba su kake yi shi ka fara da yarbuwar ka domin fadi wani jirgin da ba kan wata da mijinta wanda ya kuke dan mazakar da shi shi ne sayyid fa'il mijinta duk musulmai da muhammadu suke da su suka ga su ba lafiya kake shi ne in ka kaje su kai zama lafiya kai dan uwanka ba wanda zai zama to dangi yana sa ko ka da shi wani mutum za a masa tasirin don aka ce aka haɗa ido da wani aka ga wani kare to kare shi saboda wani to kare shi saboda wani ko da wani ya ce ba wani na kuma da abubuwan da suke a haka za mu yi a kuma da ya ce haka abu na ne ga ba wai ya shigo cikin musulmai ba ne kaɗai da zai amma da abin da za mu zana suna da zama da ɗan da tsara da zuwa da kai gudun ta kai ba bari a cikin kai ne da cikin za a gani kuma kai ne babban kuma sai ka samu da ido kuma ka zaka zaka in ka ka taɓa lokacin da duk wanda ya taɓa shi ya gaba haka suna haƙura suka kyale shi ba su iya taɓa da zana suna da zama ba sai da aka ce abu ɗan ya abu sannan ne aka yi da aka ce amma abu da da har launinsa har tsumarsa ana ganin saboda shi ko za a magana ta da shi ma dan Allah ya nuna cewa shi ke kiyaye kayan da sai dauka misali cewa in ana ganin abu da zai sa kar a yi wa wani abu to ya dauke shi da yawa dangi suna kare daga wasu fadawa wasu amma annabi da yake cewa lau anna nabi watan al'awi ila kulli shay yake da ina ko yana da wasu dangi da za mu haɗu mu faɗa da su wallahi da mu ban da kowa yasa da baki da da Allah ya halatta da rubutu akan mata karatu ba aka dawo ku dawo da rubutu to banda shi ba a taɓa yin wani annabi a garin da ba ba وقوله وفي الآية الأخرى وتآية ما قبلوا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الله سبحانه وتعالى شيء وجه أو منذ daga cikin mutanen da ba sa karatu ba sa rubutu shi ne ɗan minhu kuma daga cikin shi ma mazala ya zama umidi ma'ana yadda babu shi ta haifi shi haka sun muka gaba gida wanda mazala ya fara kira wanda zai iya karatu da rubutu ne ta shida ba amma dukkanin ba wanda yake karatu ba wanda yake rubutu shi kashi mazala tana yin suna yana cewa na haka kawun kusurura mu mutane ne yadda babu shi ta haifi ba haka la na tsaron wala da ba ma karatu ba ma rubutu amma mun san lissafi مثل الثاني كانوا هكذا وهكذا وهكذا فوق من كده الرؤيا غير تساوي اللي بيكون لا يكون للدنيا amma ba ma karatu ba ma duk da makan zo da kaka kana yawo wanda zai karatu da kai da sauran da sami shi da so Allah da barka wa ta'ala dan inda da rumma da mai mazala ya tashi zai zo da sauki ake koya mai saboda ai da zai ba da wani baiwa da baiwa da والقتل للغة كأي يا إدرا يا إدرا يا سمع الدورة يا سمع الجيلة أما تذكر أقامو تشويش كافما أن تبغالا بيه أما دا والقتل للغة ينا نم مزالا يقارن جرد القرآن حي كي صحيح كذا وقتل للغة saboda jirgin sa ne baba yake dinda na Khadija kuma makaranci ya ke Yahudi ya ke Ibrahim ya ke abuwa da yawa yana fassara wannan littafi zuwa wannan yare ya fassara wannan littafi zuwa wannan yare kuma za ka da na gaje ta taɓa kai shi ɗaya wajen shi kafin wannan shekara ko zuwan jibril na farko da cewa in wata da ikra'atin nan jibril ne ƙara gawa wasu da aka shekara to a cikin wannan shekara ko wata su ne mutum ko da haka amma duk alƙur'ani a lokacin da wata tsira da dare Allah ya ce amma haka mun san suna nan suna cewa inda ma za a yi goma sha wai wani ne yake koya ba da zira da wasu kafin nan ya kada ta za shi dukkan su ne ne ba sa karatu ba sa yi dan hikima kada a ce maza da Allah ne ya zama a wajen wani ya koya mu garu su ma ga baki ne ba ba ma ne kuma da suna ne su zama Allah ya kaddara musa bai taba balagurowa tun da yake da ya taɓa zuwa wani gari ya yi rami ya yi shekara a garin ya dawo ba bayanin da za a yi wani zafi an tafi da koyo tun da Allah ya hana shi ba kuma shi ya yi tashi a nan gari ya yi ba nan aka yi an yi fara annabta bai taɓa zuwa koyo ba قوله تعالى كما أرسلنا فيه رسولا منكم على تقديره Allah tabaraka wa ta'ala kuma a wata ayar cewa haka nan muka aiko manzo cikin daga cikin rasulan cikin a cikin ku min ku kuma da dare saboda an san baban an san baban da baban da an san baban baban an san baban da an san baban baban kowa da kowa وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان روايه ما تدعي بن جبريل عن كرم الله وجهه عن صلى الله عليه وسلم وهي روايه عن صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى من انفسكم ثم على صدق الله تبارك وتعالى من انفسكم قال نصابا كثيرا فحطما وجد عليه الشوك danganarsa da turkusakarsa da darajar kiyaye da ita fi ala'i illabin adam sifahun a cikin kiyaye mazaka sallallahu alaihi wa sallama babu wato dana tun da kan annabi adam hanyar zuwa abdullahi ba a taɓa aure tsakanin yadda da kiyar magana su zaɓe su zama cewa sun haɗu ba ta aure ba ba a taɓa yin Yohani kawun aure ne ga baki ɗaya kowanne aure ne irin auren da ake yi a yanzu a addinin muna da aisha ce kafin zuwan musulunci dama larabawa suna da irin wannan auren shari'a ta ce a yi mutum ya zama yana so ya zuri ta wajen waliyinsa kuma a yi masa daji a zauna a taru a guduwa a daura aure kafin musulunci ma kuma wannan sannan akwai aure kala kala kuma wajen kala shida ba a akwai masa a ba kuma shi ke nan al'ada ta yi da mace a hannun wani ɗan kwata ka ce ta yi ta kuma wata ba shi ke nan ya kula da gaba gaban ba ita ko ta rawa kanka kuma al'ada ba ta yarda ko kuma a duwanci wata kudin da ya mutu gida ta gama idda suna yin idda idan ta gama idda kawai haiwawa a kan ta wata biyu ɗaukar shi ke kai suna yin wannan ta ce amma wannan ɗintan da mutu yake a yi to dama a kudi yana da cikin wannan iyaye mu zara suna ne su zama haka aka yi auren da su
قال ابن الكلبي ما لم يكن الكلبي فلا كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم خمس جهات من نار بشاري صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة ليس له قوة قوة ولا تلبية كان لا لا أبدا يبايع ليس له قوة ليس له تلبية متتلبية yana wani cikin na sabar malala su da alaƙa فما وجدت فيهن سفاحا amma ba samu mata kai ba a cikin gaba ki daya ولا شيئا مما كان عليه جاهلية ko wani abu na wato abin da jahiliya take kai shi na na rashin tarbiyya ko na rashin tarbiyya iyayen su mutane suke yi
وعن ابن عباس رضي الله عنهما saboda da kan abar Allah ya kada su في قوله تعالى وتقبل in ma abar fadin Allah ba ta kudin mulki wannan وتقلبك في الساجدين ko juya waka a cikin masu suka da قال للنبي لا نبي ai ma'anarta daga annabi zuwa annabi kowanne wannan annabi shi ya wannan wannan annabi shi ya wannan wannan annabi shi ya wannan idan aka zama ba ba annabawa a cikin mutane an bayi da suke a wajen su ne iya da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zan ga cewa mutar a shuba tare jama'a biyu ba su taɓa rabuwa ba mutane kirki da mutanen banza su ne su kona Allah ya ji mutane bangaren mutane
حتى أخرجتك نبيا an lokacin da na fito da kai annabi وقال جعفر بن محمد Jafar da Muhammad ya faɗa رحمه الله تعالى عن بصره Allah ya baraka wa ta'ala ya san halittar sa ba za su iya ba عن
ba za su iya bin Allah طاعته ya baraka wa ta'ala ba وعرفه ذلك sai ya sanar da su haka كي يعلم أنه لا Allah إله ya baraka wa إلا ta'ala هو ya ce su ku bi ni idan na faɗi da shi Allah ya ce ku bi ni a cikin Allah ku bi Allah a kan shi ku bi ni ina za mu bi shi ba za mu iya ba wala ta Allah kan ku saba Allah ya ake akan saba Allah ba za a iya ganewa in an ce ka ji zancen Allah idan na ce in an ce ba za ka iya ba to tun da Allah ya san ba za mu iya ba sai ya kawo wata halitta irin mu kun ga wannan ku bi shi in kun bi shi ku bi shi kawai shi ne tausayin mu aka yi abinda ba za mu iya ba da shi aka sauke mana abin da za mu iya abin da ku lura da shi wannan abin da shi ya yi abin da shi ya yi ku yi shi ne zama ra'ayi da Allah
لكي يعلم أنه لا ينال نصره من كلمته domin halitta ba za su iya samun tsarki hidimar Allah ba وأقام بينه وبينهم mafaluka da Allah ya sanya wani abu halitta tsakanin mu da shi
من جنسه في السورة a cikin jinsin mu amma ba a tura da kariya a tura ne da za da yake mutum a tura da ita ta ko ko a tura ba yawa ba haka mutum yake Ko ba zai muke faɗa ba cewa zai ta ka dutse ya zaune yanzu mutum ya yi haka ba zai yi haka ba yanzu mutum ya yi ganin bayansa zai ganin bayansa ko a ce da mutum ba inuwa ai ba zai yi ba da na shi ake cewa allura za ta faɗa a daji mu neme ta barinsa amma da ya shigo ta a daji saboda ta ce ko na kunna fitila a daji ko na kunna fitila a daji sun yi shigo hasken su yakan riga hasken su yanzu da mutum da kwai ala da an kunna wannan injin sai ga hasken mutum da kwai ya tsaya iya ita amma da kwai ya haka ɗaki yanzu kyan da zai yake haka ɗakin ba ita ba to in akwai mutum a ɗaki ina zana shi ko ɗaki sai hasken mutum da ya kuma ya ita kawai amma duk sauran hasken wajen to na shi idan yana magana hasken haƙoransa ana ganin shi akan zamu hasken haƙorinsa ana ganin shi akan zamu haka mutum yake an ta ga ba haka mutum yake to amma har haka alƙalin da yake mana an sa mana shi a tura domin gashi da kai gashi da kawawa gashi da hannaye kuma yana magana kuma yana ci kuma yana barci kuma yana aure kuma yana haihuwa ta da aikowar da ke to an sa shi da a tura mu don mu iya mu'amala amma hakikarsa hakikarsa ba za mu iya mu'amala da hakikarsa ko ƙarfi ƙarfin nan kawai a nan suna nan su gama ba irin ƙarfi ba ne yana da ƙarfin da ba a san iya ƙarfin ba, amma har haka zai dinga mu'amala irin da domin mutum goma sun haɗu da jakari da diga a kan masa dutse sai da kowa ya kasa kuma duk gatarar su da kare ne aka ji ana gawo da cewa a haka nan da muke mun da wani gwanci abu ya gagara ba za a tuna da gwanci da zai yana zuwa ya tsirmo cikin ramu ya karɓi diga daga hannun wani yana masa bugu da ya bashi sun su goma kuwa sun kasa amma duka ɗaya yau duka duka ya bashi to ka mu karfi ma da ba kamar da zamu nan gaba ya kada aburu kana hasso wanda aburu kana ba ku kawai ake da shi ba shi ya fi ƙarfin alƙawarci an tashi biki to zuwa yake kawai a fete sa ɗan hata sa ɗanya ita zai hau kai ya tsaye a ci a cikin zai yi da sama ba wai rikewa zai ba a tsayawa zai rike dogon a samu ƙarfi masu ƙarfi a cikin fulke fata sar wannan danya daga kamarsa sai dai da danga tsinkewa amma iya inda ya danne ta zama mai a wannan ayoyin a kai kai kuka da wani ai ba magana ai kuka to amma saboda wani kowa in sai mutum sa sai ya nuna mazala ai in zan mutum sai kai kada kuma zai wuce ko ba allura shi ba shi abu da kana yi in zan mutum sai sa kai kaje ko ya san abu ne ba zai yi ba eh sai ya ce masa ma ba zan musulunta ba ne kawai ya sai dai in za ka iya tada to zalla ko a kan kira a yi kira zuwa ga Allah ba abin da wuce sun ce ta da kai kike kawai tsakanin ka musulunta sai ce ki a ba mu biyu kamar da wasa kuwa da yau za a yi kokowa da abu kara aka ba da shi manzala suna da zuwa kamun ka ce mai wannan ya gayyata amma wai haka sai ce wanda shirya a ya mutum kawai ta da shan ya isa ya yi imani ta masu cewa wannan magana ba ba wacce ya ne ba ka shirya ba su yi su ne yi su matsalar da shirya kawai ya gyara ya gyara su da su ta shirya ya shirya suna haɗa ke da maza da da sha magana ta mata mutum ba na yarda ya yi imani da su kuma abu ne mutum dubu talatin suka taru a kan su kasa kaga karfin ma ba irin da mutum bane amma da an yi shi so kun wani sa'i da lalace ya yi mana ya zo da shi ma irin mutum in an yi da shi ma zuwa ya yi da in an tsoro da shi ma zuwa ya tsoro da amma da ni da an sai sallallahu alaihi
albasar min nati yawa a fasa wa rahmata Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya masa daga tufarsa ar-rahman din kaiwar da afar da tausayi wa akhrajahu min al-qalbi satira kuma ya fito shi zuwa ga halitta ya zama da tada sadiqan mai gaskiya wa ja'ala qatu qatu Allah ya sanya shi mu Allah shi ne kullu
wa wafaqatahu wa wafaqatahu da cewa da Allah shi ne dacewa da Allah kana kun sama da Allah to ka san ko saba ba da Allah da zarar kun dace da Allah to kun dace kawai in kana neman Allah to ga shi nan ka bi shi kawai ka shi ne ya san Allah kai kuma ka san shi
فقال تعالى في على يتوى من يدي رسولا فقد أطاع الله wanda shi ya zama zala ai Allah kawai yake yi kan ma ka ce wani zai ga Allah wanda shi ya zama zala Allah ke magana ba Allah Allah ya kawai قال الله تعالى kuma Allah bada gudun sarki na cewa وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ai ba mu aiko ka ba sai zan rahama da duniya da baki daya قال أبو بكر abubakar ya faɗa أحمد بن da ثاني Muhammadu da tsayin بين الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بدينة الرحمة Allah ya yi wa mutum Allah kwalliya da kwalliyar da ma'ana banda kwalliyar halitta da aka yi masa kuma sai aka ba shi kwalliya ta hali kuma Eh, ba irin abin nan irin da maroka suna yin da kuka suna hamsa da wasu su ce suka ne kayi kyau kuma kayi zaki don wani sai ya kyau kuma ya zaki kuma za a kala alaihi salama bayan kyan halitta kuma sai aka kara masa kyan dabi'a
فكان قومه رحمة sai zama da kasancewar mazala sallallahu alaihi wa sallama alhama ne في شمائله وصفاته رحمة على وخيره dukkanin ta'adodinsa da tsogogunsa alhama ne ga halitta da baki daya domin ina tsara Allah ta baka da ya kawo lan kun tabbatar dalilin da zan mu domin haka sai na farkin sa ya rasu da yi wallahi da irin annabi Nuhu ne kai da nuna ka domin da kira kama da wurin addu'a mun kana yace wallahi ya rasu na da irin annabi Musa ne da kuma mun nutse a haka kamar yanda suka nuna su da ni yace da irin wato annabi Musa ne ko annabi Musa ne sai Allah ya tabbata yace domin an zage ka an doke ka an taka wuyarka an saka ma mahaifar da an ma jini an fasa ma hakuri an fasa ma goshi amma ka saka ce komai su ji Allah ma hada kai ba da ya
فمن أصابه شيء من رحمته وهو الناجي في الدارين من كل مكروه والواصل فيهما إلى كل مقبول ألا ترى أن الله تعالى يقول Allah mana kushin sarki yana cewa ma وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين kuma an shuka ba sai da rahama ga adam da baki daya وكان حياته رحمة sai rayuwar maza Allah ta zama rahama ومماته رحمة rayuwar ta ba ta zama rahama كما قال صلى الله عليه
kamar yadda annabi وسلم sallallahu alaihi wa sallam ya ce da sahabbansa حياتي خير لكم وموتي خير لكم rayuwa ta addini da aure rasuwa ta ma addini da aure
وكما قال عليه الصلاة والسلام lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yin duk wata takarci da ke yi ga ma zaune ba sai ba ka zaune yi da shi ne sai ce ah, wato wani bawa a cikin bayanin shi ne yake wani bawa daga cikin bayan Allah Allah ya ba shi zaɓi ci gaba da zama a duniya ko a zama tare da shi a lahira sai bawan ya zaɓi zama tare da shi a lahira saboda sai duk wani bai shi ke da duk da na bakar ya fashe da shi ba sai duk su ka yi gyara su da yayi mun ba da rayuwar da baki daya a zaman wannan ta kai a mata mun ba mun kuka da mutum da Allah ta da ayyuka da ba ta mutum daga Allah yana ba da labarin wani mutum kamar mutum da ya shi da jimarin kuka da sarkin kuka ga shi ne ya ɗari kallon sa shi ya gane maza Allah da kansa yake magana amma su ba gane ba. shi labarin kansa yake ba cewa an ba shi zaɓin zama a duniya ko zama a lahira amma ya zaɓi zama a lahira to ya tabbatar kuwa rasuwa ce don ba kowa ne yake iya gane maganganun su ba sai irin su irin su na ba wata kasa domin an je wani yaki yakin karbara da daddare ana rusa an kusur da wuta sai wani sahabi yake ta waka yake ta waka yana cewa kafirai sun shiga wasu kuma kala sana da su sai kun ci gidan yada sai kun ci kaza sai ko muna janna muna kaza muna dinda sai wala la ce waye ne wa ai wani shi wala la ce Allah kira wani sai na mara a a rasulullahi ban mana shi ban mana shi sai wala la ya shi ne sai ki da nesa ki wala sai wala la ce Allah ya ai ba da shi duka ku zo na jiya ne mun ya ce ai mun muna aljanna muna jin daɗi ku kuna wuce kaza kaza shi ba Allah ya yi masa addu'ar abin da yake ma Allah ya bashi ko washe gari a wajen yake da shi
كما قال عليه الصلاة والسلام كما النبي صلى الله عليه وسلم يا فتى لا أرى الله رحمة في أمتي إن الله إلى نفر rahama ga al'umma أمام نبينا قبلها Allah yana son al'umma yana son al'umma da al'umma sai fara da baka da al'umma da
فجعله لها ورثا وسلفا sai zai ya shi da gaba da zartewa a tare da shi Ma'ana ko ko ko mulkin da aka ce ana kiran gaban ka na wazo aka ce ai mai gidan ne da sallah yana jiran ku sai ka ji karfin gwiwa an ce ai mai gidan ka mai da sallah da yanzu an ce ana neman hayyar da sallah ya riga ka zuwa zai ce wani zai zuwa in da kana da ka zuwa zai ce wani na san kafin ka je ya gama magana kuma za a yi Allah ne yake rubuta wa haka sai sa yayi gaba ka kuma wata wahala za mu rubuta da ayi kiyar da su da da mun so da ake kuma su da su an gama amma in ji ko za ka ta iya ko zai zama da takatun ka wanda zai ba jagora yayi gaba wanda ya kamata amma kana zuwa da yake jagora fa da kike tsira kaza ga layi ma an kama ba sai zaki wani ya ma gaba ke ba za a yi cikin Allah yana da mun al'umma da ne cikin da annabi da yayi gaba duk wannan mun ke da a lokacin yana musu al'umma cewa zai yi gaba zai yi gaba domin in da zai yi fito kullum ma aiki cikin da ya kawo shi gaba sai an kawo shi gaba idan na ga alheri da yawa sai gode wa Allah idan na ga kishiyar alheri da kuma shi ruka muku a kwanci da muku a kwanci kullum abin da yake ko da ka duk gata mu Allah ya yi masa Allah ya mu
وقال الصبر قلبي ma da sarwa kan ji yace ورحمة للعالمين ma'anar rahmatul lil alamin يعني للجن والإنس ana nufin da mutum da aljanna baki ɗaya duk sun shiga cikin wannan rahmaniya وقيل لجميع الخلق wasu ma suka ce ai ba mutum da aljanna kawai halitta gaba ɗaya بالمؤمن رحمة بالهداية a wajen mumini ne maza la rahama ne saboda shari'a da ya samu da shi ورحمة للمنافق بالأمان إلى القدر a wajen munafiki ne ya samu rahama da Allah sallallahu alaihi wasallam da dunya a mutum ba za a tafi shi ba gashi munafiki gashi an san munafiki ne amma ba za a tafi shi ba wannan ma rahama ce a wajen a wajen shi munafiki domin Allah tabaraka wa ta'ala sai zai dinga wani munafikai ba san wasu da abin da suke yi ba za mu shura ta akan sai mu sa ta musu matabata sai mu sa ta musu kaza amma an ba za a yi ruwa ba a ta'am إلا الذين ينادون والذين يؤمنون بالغيب والمرسلون في المدينة لن نقول ينك ثم لا يجاوز إلا كلمة أما حمد الله الذي يقول على الأسف لا مساعد من كذا لا مساعد من كذا أو ترى لا مزال سيدنا أبو الرجال رسول الله يقول يسوي لك على الشوارع أبو الرجال شو هذا اللي أنا بشوف كذي شو هذا اللي أكيد أي شيء كمان يلا كده ينزل ميتا شيء كذي كبرنا يعني ينزل شيء كذي كبرنا idan muka kashe shi na nesa ta zai ba za na yana kashe mutane dan da duk sun yi wani kuma ko shi a haka ko da kuma za na da kashe mutane sai ba aka kwato a haka
ورحمة للكافر لتأخير عذابه kuma sai zama kafiri ma ya shiga cikin rahmaniyar bazala domin an jirki kamar azaba ba za a yi masa azaba ba sai a lahiyar amma kafiran da to a nan ake musu azaba nan ake musu azaba saboda kafiri sun taɓa Allah da zara in suka ce in kai annabi ne to abu kaza ya faru to in ba abu kaza ya faru ba in ba a imani ba to azaba ta zai don magana ta ta kar ku ne ba aya in kuka ne ba aya idan haka annabi salu ya gaya wa saboda cewa kar ku ne ba suka ce a lalle da kuke so a yi da aka tunani da ya abin da ba zai yi ba da ya abin da ba zai yi ba yake dutsen nan ya haifi taguwa kuma idan ya haifi taguwa tana fitowa ta zuba ita ma ta da wannan kaɗa duk aka yi wannan zaɓe in dai wannan ya faru zan Allah ka ji abin da amsa ba a bar wajen ba shi ko a ga dutse yana motsi kamar mai da kuɗa kan wani wajen sai ya ɓare sai ta ni da ta kuwa kuma tana fitowa ta duka sai na kuɗa a gaban su kuma tana ji hannu da ya zama kuma su yi su kula ka taɓa wani da su yi musiba ne wannan abu da kuma dace karku ne karku ne yanzu musiba ne me musiba yake yanzu abincin garin nan za a raba su lafi na ta rabe na lafi na ta rabe na ruwan garin nan za a raba su lafi na ta rabe na gari ya na kumshin mu wala hashin mu muna da sha ita ma ta gari saboda haka yau ba za ta sha komai ba duk wanda yake son koyi ruwa a tafke zai duba amma kuma ta kawo bakin da ba za ta kuma koyi ba a wani suna ganin kamar da wasa aka fara haka sai mun yarda aka yi ɗaya aka yi biyu aka yi uku sun yi kwata ba da ko ba za mu yarda ba muna zaune kawai dan ba da nan gani muna ba za ta ce a ai taɓa ta kuma musiba ne taɓa ta kuma ya faru da mu to na komai zai zama za mu zama da yin wani saboda haka in ji ba za ka yi a cikin ummu wanda a duniya a halitta da masu shi kowa zama idan ne shi ne kuzari kawai sai mutum zai je bai da wato ba shi ya gashi ta yadda tsayar ta ruga inda kowa ta rubuta su ta ta ta kuma ta rubuta aka ba a gaya wa annabi cewa aikin kashe sabuwar da Allah ya ce in gaya musu inda wani da dabara ya yi inda wanda zai yi gudu ya yi inda wanda zai iya kare kansa ya yi mana uku Allah ya yi kamar da mutu ya yi tsalar da ayyar kowa ya ce da abin da zai yi mana uku a bayan kwana uku Allah ba zai yara kowa a cikin kwana uku tana yi shi ko cikin su Allah bai kare duk gaba gida aka kakka musu tsawa suka fara cikin kowa saboda tsananin tsawar gurbiye ya gurba da ya faɗi ya zuwa wani abu saboda tsananin amma kaga zuwa zuwa magana suna ne su zama su ci in kai annabi ne wata ya tsaye zai tsaye shi sun biya ko abin da zai faru in kai annabi ne bishiyar nan ta yi magana ta yi ilahi ko abin da zai faru duk abin da suka nema ainihin kuma suka ƙi ne ba abin da ya faru saboda Allah ya ce ai ba zan musu azawa ba in dai kana in dai kana su da kan suke cewa lauda da azubu da zamu wani ko da yana Allah ya bada azaba ga shi muna faɗa kafin da muka ga dama amma an ci mana azaba wani mu azawa ma suke nema cewa in kai manzo ne in dai Allah ne ya yi duba ko kuna roƙon Allah Allah ya bada ruwan yake da sama ba amma Allah ya jarfi da auku da azaba in dai annabi ne kai to Allah ya yi ruwan azaba Allah ya tsare ba a ruwan azaba amma ba sun saboda ba saboda ba lalata a ga wata ranar Musa suka ce a ruwan azaba ai azaba ce ta amma wala ma ba al warqa la ma wa alim rizq Allah kuma da kuma ma ma a gida inda ka ta kanta Allah rizqa la lillu la lillu ya ba suka ga su imani da annabi saboda sun nemi azaba da ta gurbin wadda amma mun da nan Allah sun ce azaba da gurbin Allah ya tsara da aka kyale saboda an tsara saboda wani mutum ta kamaye yayi izra yayi girman kai Allah ya daga shi ya kuka shi da kasa ta buke ya fada shi aka rido shi saboda girman kai me ya faru me ya faru me ya faru Dole ke ba abin da ya faru takabaye ne takawa sai ta shi ke mutantawa shi ma sai aka ture shi aka buga fuskar da haka shi ba a nuna da shi ba saboda zai kwatanta abin da wanda ya sai aka ture shi aka tsira fuskar da ke haka ya kuma sannan kuma ya gara da wanda wanda ya wannan shi ne wanda wanda amma za a gaba cikin rubuta wani sallallahu alaihi wasallam da kashi kashi na wata dabba
ya murtike shi haka ya murtike ya murtike a hannunsa a gaban manzon Allah sai da abin ya zama gari ya haka rufa zalunta a cikin wanda zai da Allah zai dawo da shi bayan wanda ne zai dawo Allah ya zai dawo kuma kai an ji san Allah kana kuka amma ba ta kashe ta asalin ba kuma tsawa ba ta fado da sama ba ya yi jariya ya buga sama ko ya ba a nan shi ne rahama da kafirai da ashirin azami saboda an cikin zamu da azaba ba za a yi Allah ce in dai kana cikin قال ابن عباس وقع ga su da rani da aka ɗan jarraba ba zala Allah ne su zama yayi hijira ya fita daga Makka ya kuma Madina sai Allah ya sako da rani hali sai ya zama da kofin ruwa a Makka yayi wahala ba a kunci dabbobi suna mutuwa su ma rashin lafiya an shiga cikin musiba sai aka nada tawaga ta wajen mutum saba'in abu su yanzu ya zama har madina yanzu ba hakan abin har ya suna baka ji labarin an kai shi muna cikin ba sai da ne mun san da abin da ya faru saboda kai kano da Allah ya saka mana sai mana har ko mai faru dan wani har da ya ka Allah ya da ya ji za mu san Allah ya saka mu kuma aka dawo da wani tudu kasa sai da wato tsoro itatuwa suka yaya har ka fata ke aka zuwa da shawar kalin kuma ba a addinin ba السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. karbukan lawo mutum ne yake harkar gwangwan yana auna kaya ya siya idan ya tara idan ya tara kamar mota ɗaya sai ya siya malam ya zakkarsa za ta kasance
ai tun mai sana'ar saye da sayarwa kuɗi ba ta zama a hannunsa ba da za a cikin shekara sannan su ke abinda shari'a ta ce ba shi mutum bai sana'a saye da sayarwa wata zai aje da rana a shekara bai aje kamar yadda na aje wata azumi shi da wata shekara idan lokacin ya yi kawai abin da zai yi shi ne sai ya lissafa kimar kayansa da suke a kasuwarsa ko a shagonsa kuma ya lissafa kimar yawan kuɗinsa a bai da wanda suke a jiwonsa da wanda suke a bankatarsa ya haɗa lissafi da baki ɗaya in sun fi lissafin da ake wa shika shi ne kasa kaso arba'in da ba da kashi ko gwangwani su ko ba mai yake in dai mudiri malam mudiri shi ne bai sai da sai amma mai iti kayan su ce wanda shi ba zai ruwa yake ba a ruwa yake kawai da su da ake cikin shekara wannan haka sai da
Ƙarfin lawa mutum ne kuran fahimta dangane da kasar ya aura kwana uku har ya kai sati kullum yana kasar sai wani ya gaya masa cewa ai iyakacin kasar kwana uku to malam yaya zai yi zai rama iya sallar ranar da aka gaya masa iri uku sai ya rama ta sati biyu duka
ai kamar azumi ne duk wanda ya karya azumi yana da tsari ne wani abu da ya faru da ya fi wani jini ko da kawo da ya fi ba. Kuma na da ya yi na da ya fi da ya fi kawo da ya fi Thank you. Thank you. Amin.